أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقراب فريد داري على الإطلاق هاتم الأحتمين يا أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفهري وملاذي وعديبي لله شيخ ابراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتهدفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك الألف بما جرى به المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله muna magana akan haƙƙi ko kuma abin da ya cancanci muƙaddami ya zama wato muƙaddami ya zama yadda shehu tijjani ya radiyallahu ta'ala anhu ya shirya ɗariƙarsa ya ba da kamannin da ya kamata muƙaddami ya samu a cikin ilimi ya zamo zu ilimin ya zamo zu ilimin waddiyanati ya zamo tsayawa cikin addini ya zamo zu akalin ya zamo zu amanatin ya zamo yana da husnul wato sikka da rabbil izzati sannan kuma ya zamo afuwan ya zama kuma mushfiqun dukka ya kawo wanda za in an samu haka to an samu abin da ake bukata kafin a bashi mukaddamanci idan kuma an bashi bai kai haka ba to yi kokari ya haura haka to in aka yi haka za a haɗa abin da ake bukata cikin tafiya saboda shi ba yana son mutum ya tafi cikin allah a gurgunce bane ko a makance so yake ka tafi a sani tun da za ka ja waɗansu ne zuwa ga Allah to ya zamo kana da ilimin jan mutanen zaman mu da ɗari da arba'in da takwas yau mun yi magana akan wato akwai abin da ake kira mudarati akwai abin da ake kira mudahana akwai abin da ake cewa tawazu akwai abin da ake cewa tawazu wanda duk suna kama da iri ɗaya amma ɗaya mahamudi ne ɗaya mazmuni ne mudarati mahamudi ne mudahana mudarati mahamudi ne mudahana mazmumi ne kamar tawazu'u mahamudi ne tawazu'u shi kuma mazmumi ne wannan haka suke tafiya kuma duk irin aikin iri ɗaya ne bambanci kawai niyya da niyya a cikin mutum to akwai uzla akwai kibru wannan ma kanatul azlatu mahamudatu wa bayna hawa wa bayna kibri mazmum mushakalatin akwai uzlatu walillahi ala allahi izza kenan al uzla al azlatu walillahi alal nasi ko kuma walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina izza daban girman kai kuma daban gashi suna da mushakala bai na kuma kamar mudahana da mudaraci kamar tawadu kamar tawadu fa haka nan izza da kibru izza mahmudi ne kibru mazmumi ne to wayannan Allah ta'ala ya takabbaru fil ardi ghairi haqqin kaga mazmumi kaga ma can walillahi izzatu wa li rasulihi walil mu'minina shi ko mahmudi ne kalu fiha isharatun ila isbatil izzati bil haqqi ai wannan ya nuna maka akwai aya wanda ta tabbatar da izza wajen ubangiji wani hukuma ala haddin tawazi sannan kuma akwai tsayuwa a kofar tawazi min gairi inhirafin ila ba'ati babu canji zuwa ga kaskanta wancan na walakanci summa ma yujad min al-kalami al-aima abinda ake samu daga zancen shugabanni fitawa zai cikin kaskanta kai mimma ya lahaƙuhu bi hadda ba'a abin da ke riskar da shi ta iyaka ta ba'a wato walakanci wawo kasirun yana da yawa ƙasa dubiyar dillahu ta'ala anhum almubalaga an yi niyyar ishara ne saboda isa mubalaga fitan fiyar muridi cikin kore muridi akan wancan wal akhadhu bil hajazi mutum ya tsaya a kujerarsa an loko firkibar kar ya fada cikin girman kai lagairu ba shi ba wani abin da ake nufi kaga alkibru imma bi ulumin aw nasabin aw zumarin aw fi'il da'atin nashaf kaga kibru alkibru imma bi ulumin aw nasabin aw zumarin aw fi'il da'atin nashaf girman kai ilimi na sa girman kai nasba na sa girman kai alkibru imma bi ulumin aw nasabin aw zumari abokanai na sa girman kai ko kuma bin Allah yana sa girman kai kullum fa sai na yi azumi kullum sai na yi salati to waye kaza kaza kaza kaza wannan irin wannan injin ya ce to da ma'asiyatun turasu zillan khairan wa da'atun turasu kiran sharrun ka saba wa Allah sabon Allah ya ja ka ka kaskantar da kai a gaban Allah ya fi alhairi da ka bi Allah ka yi ma Allah girma kai ma'aikatan turan su zillan khairan ka saba wa Allah amma sabon ya sa ka ka kaskantar da kai to ya fi alhairi da kan da'atun turan su kibran da ka ji Allah ka yi girman kai sharran shi kuma sharri yake zama mutum sai ci to na bambance maka wa'in ne don ka tsaya ba wani abu ba wala haƙƙo insha Allah ta'ala abin da ke gaskiya in Allah ya so ma ta ƙarrar min al-mizani shi da abin da ya tabbata cikin mizani fi dalika cikin yin wannan ilimin wallahu alam Allah shi ne fi sani wa ma qawlu sayyidina radiyallahu anhu amma fadin sayyidina radiyallahu anhu shi tijani wa alayhi an yataba'ada an tagarimi duniyahum mutum ya nisanta kar ya bakuntar ko ya bauta ya ya zamo ya ya ya shigar da duniyarsa ma'ana ya bace cikin neman duniya kar ya haka fakat ta kadama anifan ya gabata anifan annal mizana shi mizani tariqul irshadi shi hanya ne na shiryarwa wadda a wace ilallahi yadda zai ja mutum zuwa ga Allah wadda a wace ilallahi wal istighna'u shi kuma kira zuwa ga Allah shine wadatuwa amma fi ayyul muda wadawuyin ka kubuta ga barin abin da ke hannun masu wanda kake kira kar ka kira mutane zuwa ga Allah su gane kana kwaɗayin abin hannunsu ne a kar ka yi wannan wa haza azamu arkanin indahum wannan yana daga cikin girma ko mafi girma daga cikin rukunai falwajibu abinda ke wajibi a tana zuwa ana tsamai mutum ya tsarkaka gabarin kwaɗayi fi ma fi aidihim kar ka damu da abinda ke hannun mutane da ya ce udu ta shaufu ila zalika ta gurin da kwaɗayinka zuwa ga wannan anibta labi fi batsinihi baliyatun azimatin a jarabce ka a baɗininka da masifa mai girma ko ubatun mu'ajjalatun da kuma azaba mai gaggawa min Allah ta'ala daga wajen Allah zai iya yiwa kayi wa'azin kayi wa'azin ka faɗi yadda zai daɗa musu rai don su baka ka faɗa kai ka san baka gaskiya ba ne kana neman ka daɗa musu rai ne sannan kuma su kuma su hana ka kaga gaba ya faru za ka samu ragina cikin zuciyarka watakila ma ka dinga cewa yin iska kawai sun sa ni na yi na yi abu da da musu zan samu wani abu ban samu komai ba kaga bala'i ne wanda ta karo ɗaya kawai Allah zai haɗa ka da shi wannan shine magana da ranar Professor Ibrahim Magari yake cewa wato a musuluntar da siyasa ba malami ya shiga siyasa ba kuma shine asalin gaskiya shine manufan shi tijani shi dan siyasa ya zauna kujeransa zai iya yiwa Allah ya zaɓi wanda Allah zai musu rangwami da sauki ya jefa su su yi wannan aikin zai Allah zai iya yin haka malami ya zauna a kujeransa amma ya faɗi gaskiya ce amma ka zamo malami ɗan siyasa ya ce to ba za ka daɗe ba za ka shiga za ka samu rigan kaskanci za ka samu rigan kaskanci domin duk wanda ka je kuna shan giya tare da shi ko kuna ka kira shi kun je hotel kun zauna kuna hira kana tambayin shi fatawa yana yin abin da ya ga dama yana lura da idan kai ga ba yadda za ka yi da shi ai an faɗi an faɗi a ciki eh an faɗi eh to wannan ya zama ba za a iya tafiya akan haka ba a cikin addini eh to kaga ashe abin da za a duba sai a duba cewa to menene natija da nasara eh menene natija natijan aikin to abin da zai baka kenan dole sai dai a tsaya wajen sai dai zama an sami abin da ake nufi akan haka to in mutum ya bi haka to ba zai kai wajen Allah da za a zama an saba ba a samu abin da ake bukata ba to amma idan ka tsaya tsayuwanka akan yadda kake Allah zai maka kuma ka kai inda kake kai ba tare da wani kwaɗayi ba malami ya shiga siyasa jaraba ne bala'i ne ya bala'i ne amma ya tsaya a nesa sa shaujani bai yarda wala ta ku kabiyan harifin wa shurɗacin bai yarda ba saboda in ka yi to ƙarshen ta za ka ja level ɗin da kuma ibadan ma ba za ta yi maka daidai ba falija ilallahi mutum ya fake zuwa ga Allah wai da rau ilahi ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah fi rafiha anhu Allah ya ɗauke masa irin wannan bala'i Allah ya ɗauke mana wai ta yi fi sarfi zalika ya yi ƙoƙari cikin juya wannan bin mujahalatu nafsihi wato abubuwan da ka gani ka yi mujahada والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كنا وان الله لما الموسين وتذكيرها da ambatanta jama'a shara ilai sayyidina da abin da shautu ya ne nuni a kai bi kaulihi mota gidan da faɗinsa yana itiqadi anna Allah wal mudi wal mani'u Allah shine mai bayarwa kuma shike hanawa ila fa inna galabatu fa in galabatu nafsuhu idan ranka ya rinjaye ka wa haraji ila haddis su'ali har ya fita kaje ka fara roƙon mutane lizalika minhum abin da ake nema gurin fadi alam ka sani annahu qad ahsara al mizana to mizanin ka ya tawaya domin malami da roƙo to mizanin sa ne ke tawaya bai ba zai kai inda yake bukata ba wada gafi gayatu duguya ne to in kuma ya samu to zaka samu yayi ta Abdul Jabbar daga fi duguya za ga yana nunawa in ya samu kuɗi ya yi yawa to zai dinga nuna wa mutane hannu girman kansu zai yawa dama kalla ina insana la ya daga an ra'ahu gana. to balle malami in ya samu irin wannan yana da wahala shi yasa aksari Allah baya barin su dukiya da yawa hannu eh aksari Allah baya barin malamai da dukiya a hannu saboda shi wirasatul fara'ina ne gado ne na fir'auno ne gado ne na fir'aunoni ba gadon annabawa ba ne annabawa ana ba su kaɗan ne a ɗauke saboda zai ɗauke musu hankali duk wanda aka ba shi kuɗi da yawa to aksari yana damuwa an ka lura lokacin rasuwan halifa isiya karaju abin da shehu ɗaya ya fi tsoro a kai ya ce shi ba abin da ya gigita shi kasance wani shi da wannan irin dukiya amma shi ke buɗe wazifan gidan shi yana da wahala ne wahalar na isa matuka saboda shi dukiya an yi shiga nuka so kake ka raya shi to garin raya shi duk masallatan duniya in ka je in ka ga masu kuɗi ne a gaba ba gaskiya ba ne talakawa ne talakawa ne mai imani ne daga cikin mai kuɗi inda ya ambaci zan shi kuɗi ya samu raka'a biyu ko raka'a ɗaya mai imani ne jarumi ne jarumin gaske amma ba zai ba saboda addini ya fi tafiya a talaka a cikin wannan haka kuma mutane ba sa zo to amma kuma tanan addinin yake Allah ya kiyaye Allah ya ba mu wucewa wannan jin to mutum zai kubuta in salima lahu ra'sa malahu in ya kubuta daga dukiyarsa wala mai aqibil hirman in kuma ya kasance ba masa iqabi da hanawa ba ba da dukiya har mutum ya yi alhairi da shi to kubuta ne idan aka baka ya zauna a hannunka shi kuma bala'i shi yasa a lokacin da sai na umar bin khattabi ya ba wa matan manzo Allah dirhami dubu goma sha biyu to zainabu ummul musakin ba ta taba ganin wannan dukiyar a rayuwarta ba da ta dinga rabawa ta dinga rabawa ta dinga rabawa ta dinga rabawa da ta gama ta ce alhamdulillahi wannan shekaran an ba ni wannan kudin na fita na gama lafiya amma ban san in shekara mai zuwa ta zo umaru nawa zai bani ba ubangiji Allah karka nuna mun shekara da kwana uku ta bar duniya ummul misakin saboda gashi nan a fili alheri ne amma yana da bala'i yana da bala'i da aka ji kuma mutum yana cewa a bashi koyaya ne amma bai san yana ɗaura kansa ba ne a bashi daidai da bukata ko kuma kar ya zamo a cikin zuciyar shi a bashi a tafin hannunsa shine asalin addu'ar da za ku gama lafiya da dukiya li'annahu haraja ila talbisi bid-da'wa al-kaziba domin haka yana fita ne zuwa ga cuɗanye ga da'awa na ƙarya wa ma'alumin sananne ne magon juzon ala zalika abin da yake yanki ne akan haka wanda ya billahi muna neman tsari wajen Allah wa kana sayyidina radiyallahu anhu shautijani yana faɗa au ma yana nuni au ma'a kenan eh au ma nuni isharatu amma ya ta sa'alu amma ya sa'alu ne ai au ma'a yayi nuni amma akan me yake tambaya eh fi qawli fa inna uqulan nasi wato hankalin mutane haula hadal mutafu ya duru hankalin su ya koma can ila akhir ma qalahu qatadata zuwa ƙarshen abin da qatada ya faɗa fi qauli ta'ala cikin faɗin Allah wala yas'alukum amwalakum ubangiji ba zai tambaye ku dukiyanku ba in yas'alukumuha faluhibbukum tabakhalu idan ya tambaye ku to abin da ake gani kun yi rowa ne eh tabkhalu kun yi rowa ne shi yasa Allah yake magana wala tahsibanna allazina qutum wala tahsibanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi duke ne huwa khayrun lahum kar mutum yayi zaton abin da na ce ya bayar in kana da kuɗi a cikin miliyan ɗaya ka ba da dubu ashirin da biyar kamar kuɗin na Najeriya. To dubu ashirin da biyar a cikin miliyan ɗaya ne aka taɓa ka, to in ka haɗa, kaga za ka yi kyautan dubu ɗari ma kana da miliyan ɗaya baka damu ba. Amma da yake wannan na Allah ne dubu ashirin da biyar ne sai a yi tsalle. Eh, sai a yi tsalle. To kaga sai ce ma wala ya hasban lazina yafhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum yace bal huwa sharrul lahum sai dawwaquna ma bahilu bihi yawmal qiyamati walillahi mirasu samawati wal ardi kar mutun yayi zato to in kaji ana haka to za a haɗu kenan a alaman Allah ta'ala fi hadhihi al-aya ubangiji ya mana ya sanar da mu annabi al-khuruj al-mal ikhraj al-abghani wato fitan dukiya fitarwa na ziginu wanda yake bata zuciya wa hadha ta'adibu min Allah al-karim wato wannan ladabi ne daga Allah jalla wa ala ya daukaka ya buwaya wal adabu adabu Allah ta'ala ladabi shine ladabin Allah wa qawlu sayyidina radiyallahu anhu da fadin shaykh Sujani illa man sama hadbi nufusahu min ghairi talabin sai dai wanda zaka sa su su baka dukiyar kamar muridanka ko almajiranka in za su maka kyauta su maka ne min gari ɗalabin ba tare da ka nema ba bi hukuki ko yi haƙƙi kuma a sharna ilayi wannan yana tabbatar da abin da muka ishara a gare shi min annal mazmuma shi abin da aka zar- aka yi zargi ko tashawufu wa zama'u shine abin da kake kwadayi wanda- wanda kake kallo kake kwadayi fahimta tare halu ila su'alin idan mutum ya kai ya je yana roƙo a ne su'alul muqaddami ikhwanihi muqaddami ya je yana roƙon muridansa faqad afda ila bala'i to ya je kansa cikin bala'i al-azim mai azim mai girma wa fitatun kabirun fi dini kuma fitina ne mai girma a addini fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhum jahilun mutanassikun kuma fitnatun lil alamin azimatun liman bihi ma fi dini ya tamassaku barna ne mai girma malamin da yake da barna in aka barna ne a duniya gaba daya malami mai barna amma wanda ya fi shi jahili mai rikon addini bai san addinin ba ya ce amma dukansu fitina ne a cikin al'alam gaba daya saboda za a yi riko da su cikin addini wannan duk ka'idodin bayan nan ne in aka bar ilimu diyanatu amanatu ah, to wa'annan in ka bar ka'idan shine mutum yake fada a cikin wannan Allah ya kiyaye mu nasallallahu al'afiyata muna roƙon Allah ya bamu lafiya min kulli baliyatin daga dukkan musifu bi mannihi wa karamihi da kyautarsa da bayi bayansa fa qama min hadha al-mizan al-qawim ya tsaya a wannan mizani mai girma wa qistatul mustaqim kuma qistatul mustaqim ya zamo kista ne wato kistatul mustajin ya zama mutum lahu janahain fil ilimi fi ma jarihi Allah ta'ala cikin abin da Allah yake gudanarwa min al irfaqi na daga wajen rafuku tausasawa lil ikhwani ga yan uwa ala aidi ba'dihim akan hannayen shashin su li ba'din ga ba'di fa kullu man ata min akhi lil akhi duk wanda yazo daga wajen dan uwa zuwa ga dan uwa hmm? fa kullu man ata min akin li akhihi ala wajhil hidayati duk abin da yazo maka daga garin yan uwanka daga kyauta hadaya wal muwasalatu lillahi da datar da mutum a bashi abu saboda Allah min gairin tsama'in babu kwaɗayi wa lastishirat nafsin ba zuciya ce ta kai mutum ba fadalan an su'ali balle tambaya ba wala ba su bi shari'atan wa tsarikatan babu laifi a shari'a babu laifi a tsarika idan muridi ya yi kyauta wa shehinsa وذلك وأن لأن الهداية دون هدية مباحة حلال شيء في جملة الجملة بل هي محسوبة أي أن أن لسه فاتت الفكر كن فكره من وجه الحلال دجا حلال نيما فإن أراد آرد إن ولم يبجرن تروايا بجرنتو في المؤذن وجن بايروا أو في وجه الإباء هو وجن تسكن بايروا فالأخذ أعرف المراتي to al'akizu mai karba orifa ana sanin su da mayafi wa ma ya zabi abin da ya zo da abin da zai bari wa haza bi nisbatin lil mutlaqil ikhwani wannan an yi masa ne nasba ga mutlaqin ɗan uwa wa bi hasbi ahwalil ammat minhu da kuma gwargwadon halayen ammawa cikin su wa ma ahlut tamkini kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karban hadaya amma ba karban sadaka saboda haka wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ya ga ya ce wannan fa sai aka ce maza Allah yana bukata ne ya ci sai aka ce ai sadaka aka ba wa umu barira sai ce wani sadaka tun laha hibbatun lana eh eh ita an ba ta sadaka amma kuma kyauta ne mu a wajenmu saboda sadaka kaman datti ne ba kama bane ba yi sadaka musamman na zaka da ne shi ne zaka ji Allah yana cewa inna ma yuridu Allah an yuziba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yudhhirukum tadhhira aya kan haka ne saboda kansu ci zakka da ne bai kamata su shi amma kyauta halali ne shine yake warware maka shi ana yawa ce wa amma ahlu tamkini fa awalin fi al-akhri muktalifatun idan mutum yana tamkini karɓarsa muktalifa ne ta ba alima ta zatul waridatu saboda ya ji abin da alwaridat waridai suka zo a kai wata hafuzu an al'afati da kiyayewa kar mutum ya fada laifi wai ya ce kulli ma man akaza shine dukkan wanda aka karba wata raka ya bari kamar kala wal ustaz sirrul sakadi kamar yadda sirrin sakadi ya faɗa radiyallahu anhu imam ahmad bin hanbali ya faɗa ahmad bin hanbali izar afatin raddi ka kiyaye laifi na raddi mayarwa kama ta hajjar afatul akali kamar da ka kiyaye laifin yawan karba ka kiyaye wal hasil zancen yadda yake anna kullu man arafa bi sihhatil ilmi duk wanda aka sani da ingancin ilimi wal amalu da aiki da ilimi wal mutalafi diyanati da bin addini fa amruhu mawqulun ila dinihi to zaka ga lamarinsa ya dogara ne zuwa ga addini wala sabil lil inqadi alaihi babu hanyar da zai jawo zuwa ga nan qalawul allamatul yusi kamar yadda al-allamatul yusi ya faɗa radiyallahu anhu Allah ya dirshi wa misal hukum misalin hukunci fi ma sama bihi an nufusul ikhwan cikin abinda rayuka na yan uwa suka ishara da ikhwanin ga dan uwansu kal muqaddami kamar shi muqaddami wa fi ma'anahu da wanda yazo cikin ma'anar su min gairi talabil hukumi ba tare da neman hukunci wa fi ma idan qurra al muqaddam cikin abinda muqaddami ya bukatu wa nahawi da muka manzo falawul akazu zai karba min ma da ikhwa ne daga dukiyar dan uwansa walau bi ta'arri zalika ko da an bijirantar masa wai tasarrafu fi zai amfani da shi bi hukumin sadaka ta hukuncin sadaka ala wajhi allazi ubiha lahu ta fuskar da aka halantar masa min ajali saboda haka bi qadari fi waqtil ihtiyaji amma yana daidai da kaman wa man tsurra gairi bagin fala adin wala isma alaihi kenan matafi ne yana tafiya sai abincinsa ya kare da abincinsa ya kare sai ga zai mutu sai ga jaki a hanya ba an yanka ba ya mutu ko abin yanka saniya ya mutu da jaki da doki da alade duk wanda ya mutu in ka gashi akan hanya an yarda ka ɗauka ka ci ka ɗiba ka yi guziri in ka shiga garin da abincin yake to ya zama haramun amma a wannan lokacin halal ne don ka rayu shine nan yake magana fi wakatul ihtiyaji la gairu lokacin bukatuwan kawai shi mukaddami zai iya itirali ya nema a taimake shi da wani abu amma iya wannan lokacin kar ya zarce saboda wannan larura ne a darura ta biyu da mahazura kenan na'am suma inna hada aidan fi gairil mashayil kamilina amma wannan din ma banda shahare kamilai وما هم سوء رضي الله عنه الله فهم بيكون ما يرد عليهم من الله تعالى في ذلك الله زي بير مسوء يرد saboda tafiya tafiya ne eh tafiya tafiya ne yanda ka hore kanka cikin mutane da waliyai duk wani mutum duniya ma ba iri ɗaya bane duk kamar za mu iya yin sadaka naira goma goma ladan mu ba ɗaya bane dukkan za mu iya nafila raka da biyu ladan mu ba ɗaya ba ne gwargwadon ladan wani ana ba shi lada na irin zamanin ne wani kuma ana ba shi lada ne kamar daren lailatul qadari hayrun min alfi nafila raka biyu za a maza baka alfu ne wani kuma ana ba shi ne ladan lailatul mi'raji eh fiyomin kanan kidaru 50 alfa sanatin to haka tafawuci ne ke a cikin mutane amma kuma duk gasu nan iri daya saboda kowa akwai kujerarsa amma kuma lana gwargwadonka ne a wajen Allah in ladanka ɗaya ne cin haramun a wajen ka dama ba wani damuwa ba ne in kai man ja bi lasan ci falahu asharu amsaliya wa man ja bi lasan ci falahu sakun ya ce wa man ja bi lasan ci falahu aba'afun kafirati to irin wa'annan yana tafiya ne bitta da ruci hauhawa gwargwadon ka a wajen Allah gwargwadon aikin da za ka yi lada wani ya ce Allahumma iya nan kawai to Allah zai halicci mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in so dubu saba'in so dubu saba'in so dubu saba'in so dubu a ɗaya kowanne yana da kai dubu saba'in saba'in kowanne yana da harshe dubu saba'in saba'in a kai a bakin kowanne harshe kuma yana tasiri da kalma daban-daban dubu saba'in saba'in ana rubuta maka lada wani kuma ya maka mala'ika ne kawai zai maka mujarradinsa mujarradin kuma mala'ikan da ya fi kowanne kankanta a cikin mala'iku shine jibrilus domin shine yake da muka fike ɗari shida wannan ba yadda za ka yi ma hankalin ka yi idraki kawai sai dai ka ji ka ce Allah kawai amin shi kenan na'am shi ne ke cewa banda sheharai su bar da su faƙar ya zaru lahun ƙabulan rifki domin su ana bayyana masu karɓuwa na tausasa min muridi ga wajen muridi lislahi saboda gyara ya tara a lahun fi zalika min allahi wanda za a dinga gani daga wajen su zuwa ga wajen ubangiji da zalika da muridi muridi abin da zai gani daban fa yakunu akhadhum limali karban dukiyarsa wartifaqin bi khidmatihi da kuma hidimarsa masalan li maslahatin wannan shi muridi yana ne maslaha ta udu alaihi minhum yana komawa kan muridin ne ma'amanatan alghaila kuma za ta amintar da shi daga cikin halaka min janibin daga janibin wa kada yazharu lil wahidi minhum yana bayyana ga ɗaya daga cikin su an yi kabala min ba'dal muridina yana karɓa daga shashin muridai huruju an jami imalihi ya fita daga cikin dukiyarsa ga baki ɗaya ma kaga wannan kamar sai na babakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowane abin da kaga an faɗe shi a cikin ɗariƙa yana nasabtuwa da da annabi Muhammadu ko nassin Qur'ani ko hadisi sai dai mutum ko ba zai gane ba sai na ababakar in ya bada dukiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bashi a matsayin bashi ba bai taba ganin dukiyarsa dukiyarsa bane matukan annabi yana da bukata yana ciruwa ne a dukiyar na annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kaga masallacin manzo Allah sayyidina ababakar ne ya biya kudin kudin filin kudin filin dan da aka zo aka ce waye mai wannan filin aka ce na sahalu ne suhail wanda aka bar musu gado amma ana shin ana sa da bino a gurin in an sa in ya bushe sai a kwashe sai a biya su to waye ke lura da gudan aka ce abu zarara ba za Allah ya kira shi aka kira shi ce muna son wannan fili ne da mai masallaci sai ce to ya rasulullahi ai ba komai a rike gurin kawai ai na yara ne magada manzo Allah ya ce a'a ai ba gurin kuɗi za ka yi ba gurin kuɗi sai manzo Allah ya ce abubakar biya su sai cire kuɗin ya biya su abubakar biya su eh cire kuɗin ya biya su to yana biyan su shike nan sai su to shike nan ba a taɓa jin manzo Allah sai na abubakar ya daga ba ba zai daga ba kuma har abada wannan shine yadda ake yi shine yadda za ka gane idan muridi ya kai wani hali to a yana fita daga dukiyarsa don wa'inna na wadalika idza alima anna huruju anhu yakasibu halalan la yatsali amahu ila malin wala ghairihi idan idan mutum ya fita daga dukiyarsa ya kasibu zai zai tsoro halalan halan hali la yatsali amahu ila malin ba zai sake neman wani dukiya ba wala ghairihi ko waninsa a wajensa wadalika fi zalika muƙutafiyan wannan yana koyi ne da asarin nabi wajen gurbin annabi muhammadu li kabulihi fi kabulihi cikin karɓuwansa min sirkil akbari daga siddiqul akbar ana kiran siddiqul akbari a zahiri sai na babakar ne radiyallahu jami'a malahu dukkan dukiyarsa na manzon Allah ne wa kada ya zara lahu da kabula ba'da minhu duna ba'da domin ana ganin manzo Allah ya karbi wadansu abubuwa na shi wadansu bai karba ba kamar jeshi usratin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kowa ya kawo taimakon sa sayyidina Umar da ya kawo ya ce ma halafta li ahlika bai kabari wa iyalin ka yace annisfa sai ce ja'alallahu fi nisal baqi sayyidina Umar sai zauna gefen manzo Allah ya ga waye kuma can sayyidina Abubakar ya zo sai ce ma halafta fi ahlika bai kabar wa iyalin ka yace Allah wa rasuluhu ya bar masa Allah da manzo Allah duk dukin ya tara ya ba manzo Allah bai sake waiwayawa kai ba to wannan a kansa ake magana wa qad yazharu lahu adamul qabul fil kulli akwai wanda kuma in yazo da dukin sa ce ya mayar kaman ka'ab lokacin da wa ala salatu ladina hulifu wa tabaqat alaihim al-ardu bima rahubat dinna shi da aka zo sai wannan waƙiya da ta faru da yazo sai ya ce ya kawo dukiyarsa gaba ɗaya wa manzo Allah sai ce mali kullu halillahi wa rasuli to anan ne ma za ka ga ya nasabta dukkan dukiya na na ba wa Allah da annabi shi yasa muke cewa to wanda suke cewa an ce annabi a cikin bada ba ne kuskure to ga kabu yayi a gaban manzo Allah manzo Allah ya ce komar da shi ka rage saboda ƴaƴanka sai ce na bar musu abin da aka samu a haibara ya ishe su ya rasulullahi kaga ba a karba duka ba ta akwai wanda in ya kawo dukiyar ya bayar gaba ɗaya ba a karɓa gaba ɗaya sai a ce to an karɓo wani abu a bar shi da wani abu duk ya faru a cikin addini mu'amalatu minhu li kullin ga kowanne bi ma fi salaha gwargwaron salahansa ne la'annahum asa usatun domin su usatun nufusi sun sabawa son zuciya wa adibayil qulub kuma sune doktocin zuciyar radiyallahu anhu wa hadha wannan inna ma zakarnahu mun kawo shi ne tatmiman dan cikawa li taqrir hadha al mas'alati da mu cika wannan mas'ala hatta la yuradu alaina mattafaqa lil kummal al mashayi kar mayar ban da abin da ya faru akan kummal al mashayi radiyallahu anhu wa illa in kowa ba haka ba falmadaru abinda za mu duba fi ma na hannu bi sanadi abinda muke cikinsa alama da karo sai na radiyallahu anhu kamar da shehu jani ya faɗa ne fi wasiyati sabiqan abinda ya faɗa a bayan nan anifan dazu fawafaqun a ko fawqufuna indahu tsayawa a abinda yace lazimun lazimi ne alhamdulillah rushidana Allah ya yi mana ilhaman shirya wa faqana lima fihi ridahu ya datar da mu cikin abin da yake yarda bi mannihi wa karami amin wa qaulun nazimi da yace wa laysa bi wa laysa yahlu min al muqaddami bai kamata a ce muqaddami ya wafarta gaban wanda ba ila akhiri zuwa karshen arada bihi nizam abin da yake nufi an nizam rahimahullahu Allah masa rahama da fa ma qad yatawahham ya tunkuda abin da za a samu tawahumi ne min kida tarbiyati wajen yanke tarbiyyar jihadi tsarika ta wannan tsarika biyu fati shi a ce in shehi ya tafi abu ya kare ba haka bane aw ya ta dawala al'ahadu ko kuma al'ahadu alkawari ya tsawaita warraddu ala ma ya kulu abin da ake rage akan abin da ake nufi inna shehal mayitu la tanfa'u suhbatahu a ce ai shehi ya mutu ba sai ka canza wani shehi linkida imadadihi bi mauti saboda madadinsa ya mutu ba haka bane kama kila bi zalika kamar yadda aka faɗa wa yuraddu za yi raddi an yashaba da hukuma mutum zai tafi akan hukum bi zalika ala shaykhana akan shehu radiyallahu anhu wa kad taqaddama ya gabata annan hadi tariqal muhammadi wannan tariqa muhammadiyya la yazalu madadu hajjariyan madad duhuri wala asari ba zai gushe ba madad duhuri matukan zamani madadinta ba zai gushe ba wala asari da zamanai ala aidi manyan sulhu li izinin saifi in dai akwai wanda ake neman shehu tijanin a jikin to alamu sheharin da suke wannan zamanin su ne shehu tijanin ai ma koma hankali duk babanka kakanka da ya mutu ta mun gani cewa wa amal jidaru kana abuhu ma wa amal jidaru wa amal jidaru kana liyaci mai ni ko wa kana abu ma salihan ai bai yanke ba a zinarin da aka samu a ƙarƙashin ginin da ya faɗi ai kana abu ma salihan masu tafsiri sun ce kaka na bakwai ne ba kakan da ya haifi uban ba ne a wanda ya haifi wanda ya haifi wanda ya haifi wanda ya haifi wanda ya haifi wanda ya haifi ubansu ne to yaya aka kiyaye masa saboda shi saboda haka madadi yana nan kenan ai ba baban su bane aji bai sani ba kakan su ma bai sani ba kakan baban su ma bai sani ba kakan wancan ma bai sani ba wancan ma bai sani ba wanda yayi wancan aikin ne amma ka kiyaye saboda wannan saboda haka madadi ba ta gushe ba da rigar jami'a ila madad da hari har duniya ta kare ma dama akwai wanda suke da izini fiya fi sayar biladi wala akbari a garuruka ko wasu asani بالضمان من النبي المصطفى المختاري وانا الضمانة ني دغ منظم صلى الله عليه وسلم المصطفى ذابي المختاري ذابي لي وسابق عناية كما عناية أبنجي يا رجاء مربنا الفاعل المختاري دغ أبنجي مي أيكة أبن يسوع ذلك وانا فضل الله فضل الله نيوتي من يشاء الله ينا بعد أبن أبن يسوع وان يسوع والله ذو الفضل العظيم Allah ma abucin fallala ne mai girma wata kaddama aidan ya gudana anna min al muqaddamin daga cikin muqaddamai man yakunu fi martabatu tarbiyati akwai wanda kujerar su tarbiya ne wa tarkiyatu tarbiya bi husul al izni saboda yana da izini lahu daga shirci dani fi zalika daga wannan matafiya min Allah ta'ala في سره من طريق الإلهاج تاني إلهاني المعروف إلى آل هذا الشاني wanda suke wannan sha'ani sun sani aw man min hadarata rasulullahi ko kuma ta hadaran manzo Allah aw ala yadi ba'da ahli al-fatah al-akbari ko kuma wanda suke ganin annabi kuru kuru min al-ikhwan daga yan uwa al-kiram masu girma illa anna ala hadhihi tariqi sai dai wa'annan mabuta wannan tariqa la tazaharu na bi tasadda ba ta ba ta bayyanawa da dakatarwa da tarbiyya da tarbiyya wal intisari ga nasabtuwa lil mashiyat da shehanai adaban ma Allah a wajen wasan karban dariƙa a wajen wani wani a wajen wa a wajen wani wani a wajen wa a wajen wani to wannan kawai ya ishe ka ma Allah wa ma rasulullahi ta da manzo Allah wa ma sayyidina shehu ta da shehu wa zalika wa zalika saboda haka jara istilahum istilahin su ya gudana fi galibil biladi cikin dukkan garuruka ko mafi rinjayen garuruka ala tasmiyatul murshid muqaddaman mai nuna maka hanya ana kiran shi muqaddami fakat kawai wa fi ba'd al-bilad wa rasul gurin kaman junub wa sahara al-maghrib al-aqsa talqiban ana yi musu talqibi man ta'a halal tarbiyati minhum wanda ya cancanta ya tarbiya ana kiran sa bi shehi da shehi wa man dunahu kuma bayan su da muqaddami ana kiran sa muqaddami jarayan ala istilahi al-aqdamina kamar an gudanar ne akan yadda magabata suka faɗa don ahalin ɗariƙi daga wanda suke wannan ɗariƙa al-mashahuratu bil magharib wanda suke mashahurai a magharib wala mushahatu fi istilahi babu babu wani babu wani ha'inci cikin istilahi ba da ma'rifatul mawqi'ul isharati bayan an san matsayin ishara ne no faham ka fahimci abin da muke nufi wallahu ta'ala alamu Allah shine mafi sani الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد اللهم يسر اللهم سهيل اللهم قضي جميع الحوائج اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك ولا خاتم لما سبق أن يشهد الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المدار وزم صلاة تبتغ لنا بها باب الدعوة السيري وتقرأنا باب الشر وتأسيري وتكون بها وليا ونسيرا أنت ولينا مولانا فنيم المولى ونيم النسير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة يا رب الحمد لله